بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddar numfashinmu zuwa wannan safiya yau 25 ga watan Jumadal Ula lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau 15 ne ga watan 11 lissafin miladiya shekara 2025 Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Imam Malik unguwar Makarahu ta cikin garin Azare domin ci gaba da darasin da muke na Muktasarul Kaba'ir na Imam Zahabi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama. Ko kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi. za mu tashi shafi na talatin da shida gaba ta talatin da hudu yadda malam ya ce addiyus almustahsinul khubutha ala ahlihi addiyus shine wanda baya kishin matarsa wanda yake kyautata wato alfasha ga iyalinsa iyalinsa tana aikata zunubi na zina kuma ya sani ko an gaya masa amma ya ko oho ba ruwansa bai damu ba to wannan yana cikin waɗanda ba za su samu rahamar ubangiji ba ba za su shiga aljanna ba qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace thalathatun kad harrama Allahu alaihimul janna nau'o'in mutane uku Allah ya haramta musu aljanna mudminul khamr wanda ya dawwama yana shan giya meye giya ma khamaral aqala duk abin da ya lullube hankali kwaya ce wani ruwa ne ko me inda ya fitar da kai a hankalinka a tunaninka to giya ce to in mutum ya dawwama yana sha to ba zai shiga aljanna ba in kana so to sai ka ci gaba da shi wal'aqu wal'aqu ko da mai saba wa iyayensa wanda yake saba wa iyayensa sai ce gabar shi kuma ya ce yamma ko kudu ko arewa su yi su yi yadda shi ya ƙi ya ƙibin seti ya ƙi wato yaƙin yadda ya kamata mai saba musu to shi ma ba zai shiga aljanna ba wadiyuf da kuma wanda baya kishin matarsa alladhi yaqirru fi ahlihi alkhubutha wanda yake tabbatar da barna da batanci a iyalansa eh sun san ya san suna yi amma bai damu ba Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi in an duba sahihul jami' lambar hadisi na dubu uku da hamsin da biyu za a samu hadisi wadiyut huwa alladhi ya'lamu anna ahlahu wal iyad billah yace diyut shine wanda ya san cewa iyalansa yace kai Allah ya tsare mu na neman tsarin ubangiji ya'lamu ya'maluna al-fahisha min az-zina ya san iyalinsa tana aikata alfasha ta zina, auna hawihi ko makamancin haka. Wa yastahsinu hadha kuma shi yana ganin hakan ba wani laifi, yana kyautata hakan ba ruwansa. Aw yaskutu alai ko kuma ya shiru ba zai magana ba. Wa min suwaril muharrama yana daga cikin surori wanda aka haramta. allati tad'u ila hadhihi al-kabira wanda suke jawowa su kai mutum ga aikata wannan mummunan zinubi babban zinubi at-tagabi kona kula wato kona kula ban damu ba ka san iyalinka tana yi amma baka damu ba wasukutu anil baiti kai shiru akan gidanka ka san kuma ana barnar kai shiru awil mar'a fil baiti ko kai shiru akan ita matar a cikin gidan wa hiya tattasil bi rajulin ajnabi anha yuhadithuha wa tuhadithu kuma gashi tana saduwa da wani bare wanda ba mijinta ba suna zantawa suna hira suna ebe kewa eh wa hadha ma yusamma bil mughazalat wannan shine abin da ake kiransa a larabci ghazal aw an yarda an tanzura banatihi aw zawjatihi ila rajulin nisfa'ar ko kuma ya yadda ‘ya'yansa ko matarsa ko matansa’ suna kallon tsiraicin wasu kamar irin abin da ya shafi su bulofin da tashoshi waɗanda suke nuna na batsa suna nuna alfasha a fili wa huwa yu'aniqu gashi nan kana kallo yana rungumar ta aw yuqabbilu ko yana kiss dinta yana sumbatarta imra'atan fit talfizion a talabijin kamar dai bulofin da kuma duk tashoshin da suke nuna fitsara wata tashar za ka ga tsagwaron zinar ake a fili wata kuma nuna tsaraicin ake yi wani wai shi baya iya ma kusantar iyalinsa sai ya kalli waɗannan abubuwan su ne za su tayar masa da sha'awarsa sai ka ga ko kuma ka ga matasa suna sa wa ‘yan mata irin waɗannan fina-finan don su motsa musu sha'awa don su biya buƙatarsu da su. To, kaga in ka bar waɗannan suna ta gudana, to ba ka da kishin iyalinka, ba ka da kishin ‘ya'yanka, shiga aljanna za ta maka wahala. So, da ka du fina-finai, du tashoshi da suke nuna irin waɗannan fina-finai na fitsara kamata ya mai gida ya rufe su ya blokin ɗinsu ya sa doka ya hana idan aka karya shi ma ya ɗau mataki karya kyale saboda an sa ka kai obasiya ne an sa ka mai kula ne za ka kula da iyalanka za ka kula da tarbiyyar 'ya'yanka da iyalanka duk suna ƙarƙashinka hadisin manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku za a tambaye ku akan abin da aka ba ku kiwo mai gida an ba shi kiwon iyalansa da duk wanda yake karkashin sa matar gida an ba ta kiwon waɗanda suke gidan suke karkashinta duka sai an tambaye ku kaga in aka tambaye ka dan mi kai kaza to ka sani sai an maka azaba وهي قد تشتهي هذا الرجل suna kallon waɗannan fina-finan da yadda ake nuna fitsara da tsaraici za ta ringa sha'awar wannan namijin kama yashtahir rajulul mar'a kamar yadda shi ma namijin zai yi wato sha'awar mace aljamila mai kyau wa min suwarid diyatha aidan yana daga cikin wani hoto kuma duna wato rashin kishin mace kishin iyalinka alladhi yatruku sa'iqa kaga mutun ya bar direba aw at-tabbakh ko ya bar kuku mai dafa abinci ya dakhulu baitahu yana shiga gidansa wa yatakhallatu bi nisa'ihi yana cakuduwa da matan mutum aw yanfarudu bihinna ko yana keɓanta da su fis yara a mota wa kadhalika ترى النساء يخرجن إلى الشوارع دون حجاب الشرعي kaga kuma mata suna fita titi suna fita unguwanni ba tare da wato hijabi na shari'a ba wani ma wai in za su fita da matarsa sai ya ce kar ta yadda ta sa hijabi in ta sa hijabi kuma ta koma ko kuma Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna ayyu urafna fala yu'dain ya kai wannan annabi mai daraja ka gaya wa matanka da ‘ya'yanka da matan muminai in za su fita su sanya hijabi su sanya jalbab daga sama har ƙasa wannan shi ya fi kusa da ba za su cutar ba kuma ba za a gane su suwaye ba to amma wani zai ci ai a mota ne za a fita da ita to ko a mota ne ta sanya hijabi ta shiga ta kamala shigar da shari'a ta ce to shine yafi kubuta shine yafi bin Qur'ani da hadisi duka ire-iren waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suka janyo mana kaskanci a duniyar musulunci gaba ɗaya kin bin Qur'ani da hadisi hadisi da ya tabbata cewa idza tabaya'tum bil ina wa akhadhtum adnabil baqar wa raditum biz zar wa taraktumul jihada sallata Allahu alaikum dhullan la yanzi'ahu hatta tarji'u ila dinikum idan kuna kasuwanci da riba kuka mai da hankali kan kiwo da noma kuka bar jihadi ɗaukaka addinin Allah duk yadda addinin Allah zai cika ba kuka janye hannunku kuka ce ku kun daina ba za ku yi ba ku yanzu wanda kuka ya isa to Allah zai dora muku kaskanci ba zai cire muku kaskancin ba har sai kun dawo ga addininku. Malam Muhammad Nasiruddin Albani a ƙarƙashin sharhin wannan hadisin yake cewa komawa zuwa ga addini wai mutane sun ɗauka abu ne mai sauƙi. Komawa zuwa ga addini shine komawa zuwa ga Ƙur'ani da hadisi. Komawa zuwa ga Ƙur'ani da hadisi shine komawa zuwa ga addini. Duk abin da za ka yi ka mayar da shi Qur'ani da hadisi fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuka jayayya kan wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe to yau wani kuma sai ya ce maka a karka yadda ka koma zuwa ga hadisi hadisi kala kata ne wai wani kato ne ya faɗa to waye katan in kana nufin manzon Allah ne kato to ka kafirta kai ba musulmi bane in kana nufin sahabban da suka rawaito hadisan su ne kato to ka muna na ladabi to sai aka ce in dai har kana so a cire muku kaskanci to ku koma zuwa ga Qur'ani da hadisi yau wani kuma yace a ba ruwanku da hadisi kar ku yadda ku koma gare shi to ka halaka kuma ka halakar kuma za ka taras da abin da ka yi in ka zo mutuwa ko da yanzu an barka kana sheke ayarka kana walwala to in ka zo mutuwa za a gane da ruwa ake shayi to da haka komawa in ana so a cire kaskanci shine a koma zuwa ga Qur'ani da hadisi kaskanci ne fa yasa a duniya musulmai aka rena su akwai shekarun da sallar juma'a ma sai da aka hana musulman duniya kaf tsawon sallah wata guda yahudawa suka gwada ƙarfinsu a duniya kuma kowa ya bi limamin da ya taurin kai ya fito ma a kama shi a ɗaure shi sai an je an yi belinsa wannan ba ƙasƙanci ba ne akwai ƙasƙancin da ya wuce wannan a hana ka ibadarka a hana ka fitowa sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi idan wato al'amura suka taru suka mar yawa, to, fazi a ilar sala, gaggawa yake tashi zuwa ga sallah, ko kuma da bala'i ya sauko aka ce akwai wata wai korona, saboda haka kowa ya zauna a gida. Waɗanda suke shugabanni wanda ba su san me suke ba, sai su ce, ka gamu, in mutum ina ba da shawara, in mutum ya kai shekara hamsin, ya zauna a gida, kar ya fita, shi ne mafita wai. saboda rashin addini saboda ƙasƙanci da muka samu kanmu a ciki baka isa ka yi walwalarka baka isa ka yi komai ba aka hana ka eh to kaga wannan duka ƙasƙanci ne bayan gashi da addininka da shari'arka da littafinka an mayar maka da shi gefe ba a yadda kai wasu hukuncin ba an ware maka sai dai kaza da kaza da kaza ko da wanda aka bar ka ma kayin shi din ma an maka da baibaye an maka kaidi duk wannan kaskanci ne ba za a fita a cikin wannan ba me ya jawo musulmai suka samu kansu cikin kaskanci hubbud dunya wa karahiyatil maut san duniya da kuma kin mutuwa ran nan dai kwaya ɗaya ne in ma baka mutu ba da hanyar ɗaukaka addinin Allah to za ka mutu haka kawai ma kana kwance ko kana zaune kana zaune ma sai ka faɗi ka mutu kana zaune kawai sai ka faɗi ka mutu wani ya tafi duba NTP yana cikin motarsa haka yayi kawai aka zo aka zarera wani kuma yana tafiya a motarsa sai danja ta ce a tsaya irin a biranen sai ya tsaya kafin danja ta ba da dama a wuce mala'ika ya zo ya ɗauke ran aka yi tahon ya tara gosulo ba san gosulan asalin gosulo ba ne ya an ɗauke shi da yawa kun yi hira da mutum ya kwanta bacci sai a ce maka babu shi ya tafi ta can ya wuce yana ofis to kaji shekaran jiya ya tafi yana aiki sun yi magana da mamansa ko yana ofis kashewar da ya ta kara kiransa kuma Allah ya kashe shi ran ya fita to haka so ake kullun ka kasance kana cikin shiri shi yasa Abdullahi dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafada sai ya ce kun fi duniya ka annaka garibun aw abiri sabili ka kasance a duniya kamar baƙo ko mai ƙetare hanya, da Allah yanzu kai kai tafiya kai baƙo ne, ka tafi wata ƙasa ko wata jiha, za ka sake ne? Ina kana yi kana taka tsantsan. Akwai yadda za ka je ma ba ka isa fitowa sallar asuba ba, ko? Sai dai kai a hotel ɗinka ko kai a ɗakinka, masauƙinka. Ba ka isa ka je ko ina ba, to ko kuma ka zanto kamar mai ƙetare hanya in ka zo za ka ƙetare titi sai ka kalli can ka kalli can ka ga ba wani mai zuwa to za ka iya tsallakewa to sai ka tsallake to haka manzon Allah ya ce Abdullahi dan Umar ka kasance a duniya to shi Abdullahi dan Umar kun san yana da tsananin riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce manzon Allah yayi to yana cikin na gaba gaba sai ya ce idan ka kai asuba kar kai tsammanin za kai yammaci in kuma kaga ka kai yammaci kar kai tsammanin za ka sake kaiwa asuba mala'ika bai zo ma ba to in kana haka da Allah za ka yi taka tsantsan in kana haka za ka ci dukiyar mutane in kana haka za ka yi rashin gaskiya in kana haka za ka je kai zina in kana haka za ka je kai luwaɗo in kana haka za ka je kai shedazur in dai kana haka to za ka ga cewa kullum kana cikin shiri, kwatsam sai ka ga mutuwa ta zo. Ba haka ba ne? Wani ya dawo a Makka zai tafo daga wata jiha ya tafi garinsu, ya rage hanya a wani, shi kenan kawai ya kashe shi. Ba haka ba ne? wani bawan Allah ya yi darasi ya fito zai tsallaka gida aka zo aka bige shi ya mutu to baka san yaushe mutuwar za ta zo ba shi yasa ake so kullun ka kasance kana cikin shiri kai mutumin kirki fa in ka mutu sai ka cize yatsa ka ce ya aka ne sake ne wani ya ce mutane fa bacci suke sai sun mutu ne sai su faɗaka sai ka mutu sai ka farfado sai ka faɗaka sai ka ce tab na yi sakaci na yi sakaci kuma it's too late to cry lokaci ya ƙure maka na kuka bayan an yanke kan a wannan ɗan lokacin da kake da shi shine damarka to kar kai sake wallahi kar kai sake duk yadda kaga za ka fa'idanta, to ka tsaya a wajen sakan ɗaya in ya kubuce maka a aikin banza kayi hasararsa kuma ya tafi kuma ba zai dawo ba kuma ba za a maimaita maka ba kuma zai zama maka hasara saboda haka wajibinka ne wajibina ne mu tsaya mu ringa kula mu ga yadda za mu koma zuwa ga Kur'ani da hadisi, mi riko da shi, wani an ce komawa Kur'ani da hadisi, wai kawai sai a yi tarata abin a iya shugabanni, ba haka ba ne? Kai gidanka fa, in za ka mu'amalacin gidanka mu'amalanci gidanka yadda Kur'ani da hadisi ya ce, zamantakewarka da makwabtanka yi yadda Kur'ani da hadisi ya ce. ala sabilil misal da idan aka ɗanyi wani special abinci ana sawa a faifai a ɗan aika ko kai ba taɓa aika ka ba ana aikawa ko a kayi ƙofacin a kayi ƙofacin kuma kowa ɗayan zai ɗauka haka ne yanzu fa sai ka ji ƙanshin yana tashi ma ko roman ba za ka gani ba eh ba haka ba ne ƙanshin yana tashi sai ka ji ko ba wanda ba za a kai ba. Saboda haka, ire-iren waɗannan abubuwan duka mun bar abin ne, mun bar shari'a ne, shi ya sa sai bala'ai da fitintunu suke ta tunkarowa al'ummar. To, wajibi ne mu koma zuwa ga Ƙur'ani da hadisi. to sai mu ga Allah maɗaukin sarki ya cire mana ƙasƙancin da muke ciki, sai mu kwarjini a idanun kafiran duniya, sai su kasa yi mana wani abu. Allah ya ce, walai ya ja'ala Allah lil kafirina, walai ya ja'ala Allah lil mu'minin Allah kafirina ne, walai ya ja'ala Allah alal mu'minin sabila. Da ɗai Allah ba zai taɓa ba wa kafirai wato ya ɗora su akan mummune ba matuƙar dai sun riƙe Kur'ani da hadisi. sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam umarni manzan Allah ya ba su, ya ce, Ku tsaya a nan, a yaƙin Uhudu, ya ce, Kar ku bar wajen, sai suka saba umarnin. Suna barin wajen lokacin Khalid bin Walid, Saifullahil Maslul, lokacin bai musulunta ba, ya biyo ta wajen da rundunarsa ta kafirai a wancan lokacin. ya zo aka farma musulmai aka ji musu aka raunana su maza Allah ya ce ko mun ci nasara ko an ci nasara kun gana iban ganima ku tabbata a wajen nan wani wani wani waje ne wani sansani ne da za a toshe wata kafa da suka ga an fara abun nan sai suka istihadi suka ce ai daman nasara ne kuma ta samu su ma suka farma zuwa neman ganima aka zo kuma aka ci nasara a kansu umarni ɗaya kawai suka saba to mu yau umarni nawa ake rushewa wasu ma suka ce duka umarnin ma na manzan Allah a daina bin su duk umarnin ma a daina bin su sune yan kalakatan kenan yan qur'aniyun suka ce duk wani umarni na manzan Allah a daina bin sa to ya ba za mu kasance cikin kaskanci ba kuma shugabanni suna kallo suna ji kuma kowa ya shiru sai kawai malama da suka damu ne suke maganganu akan wannan da almajirai ka kamata a ce, lalle sarkin musulmi abin da yake wajibi a kansa, ya kirawo waɗannan da suka ce ba za a ji maganar manzan Allah ba za a yi amfani da su ba a musu hukunci, ya amfani da fawarsa a musu hukunci, a hana su komai, in bai haka ba, shi ma gobe kiyama ba zai tsira ba. Allah ya shiryar da mu. Na'am, saboda haka wannan kenan, gaba ta biyu, abinan, attashabbuhun nisa bin rijal, wattashabbuhun rijal bin nisa, kamanceceniya da mata suke yi da maza, da kuma kamanceceniya da maza suke da mata. Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ya ce, la'anallahu almutashabbihati minan nisa Allah ya tsine wa masu kamar mata masu shigar mata bin rijal minan nisa'i bi rajal Allah ya tsine wa mata masu shigar maza mata masu shigar maza Allah ya tsine musu wal mutashabbihina minan rijali bin nisa da mazaje masu shigar mata Allah ya tsine musu Imamu Ahmad ya rawaito wani hadisi wa gairuhu sahihul jami in an duba sahihul jami za a samu hadisin wat tashabbuhu la yakunu fil libas kamanceceniya mace ta kamanceceniya da maza ko namiji ya kamanceceniya da mata ba wai sai kadai a tufafi ba faqat walakin qad yakunu bil harakat mun motsa wanda muke yi ma awil mut awil mashiyati ko kuma tafiya kat taqalidi mashiyatin nisa kamar mutun ya kokkai tafiyar mata aw jalasatahunna ko kuma zama da su aw kalamihinna ko kuma magana su zancen su aw harakatihinna ko mun motsawar su wa amma libasu fa jami'il fa jami'u makhtassatil mar'a yalbasahu la yajuzu lirrijal amma tufafi duk tufafin da aka ce wannan na mata ne to baya halasta namiji ya amfani da shi ya sa shi lubusuhu baya halasta la yajuzu lirrijal lubusuhu fala yajuzu lirrajuli an yalbasa alqalaida baya halasta mutum ya sanya sarka namiji kaga mutum ya sa sarka a mace ce ke sawa walar walal asawir da kuma awarwaro walal khalakhil da kuma munduwa abubuwan da ake sawa a kafan nan walal aqrab da kuma dan kunne kaga mutun namiji ya sa dan kunne to Allah ya tsine masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mar wa nahawiha da makamantansa yanzu kai wan gashin ka gashi nan irin nan ba wani mai tsayi ba aga kai kitso kayi kitso ko aga Allah ya tsine maka min libasin nisa da makamantansu da tufafin mata wanda ya shafi mata kama la yajuzu lil mar'ati an talbasa makhtassat makhtassar rajul bi lubsihi kamar yadda baya halasta mace ta sanya tufafin da wato mazaje ne suka keɓanta da shi min saubin na tufafi au kamisin ko taguwa wa nahawihi da makamancin haka wa qala sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu rajulu yalbasu lubusatal mar'a Allah ya tsine wa mutumin namiji da yake sanya kayan mata wal mar'atu talbasu lubusatir rajuli da kuma mace da take sanya kayan maza rawahu abu dauda sahihul jami in an duba sahihul jami za a da samu hadisi lambar hadisi na 2571 saboda haka baya halasta Allah ya tsine musu ko ba haka wani alaikun su wane wa karalika ya kharujuna ila suko hakan nan a bar mata suna tafiya kasuwanni sai ina Oke, bacci kai mun faɗa, gabar mata suna tafiya kasuwanni ba tare da hijabi ba, ba tare da sun yi shiga ta musulunci ba, za ka ga suna ta fitowa su zo kasuwanni da da da daddare kawai mata suke zuwa kasuwar dare, yanzu ka kowane lokaci ma cikawa suke, in lokacin sallah ya ma mai gida kuɗin zai bata ta je ta kasuwar, ta je shagon ta zaɓa, masu sata su sata, masu neman rage su ta yi haka, wannan duka yana cikin rashin kishin matarka, gwara ta faɗa maka kalar ka je ka ɗauko ko kuma ku je da ita ku duba a saya ka ba da kuɗin a tafi ya fi sauƙi. A haka ne ake samun alaƙa tsakanin wasu mazajen da wasu, a zamanin sahabbai ma aka samu haka. Wata ta zo, ta ce za ta sai kaya ce shigo ciki akwai masu kyau, da ta shigo duk abin da namiji yake wa mace sai da ya mata, ya ce sai dai kawai bai yi kwanciyar aure da ita ba. Da bayan ta tafi kuma abin ya dame shi ya je gaya manzan Allah sallallahu Alaihi sallam. to ka gafa ‘yan kasuwa kenan a da wanda suke tare da maganin ma gaba ɗaya. To ina kuma na yanzu, Allah maɗaukin sarki ya datar da mu, abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa, abinda mu kuskure kuma Allah gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.